bismillah rahman rahim assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu yau ma kamar kullum kuna tare da dan uwanku muhammadul manzili haruna warure a cikin yaban fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin neman ƙarin bayani a tuntuɓi wannan namba 08020864028 ko kuma 08036519983 sha saurare lafiya kafi kowa kafi fita mustapha babar rokaya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba kafi kowa kafi fita mustapha babar rokaya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba. Ka Allah ake fara. Masu dafa babar roƙayya. Masoyinka zana waƙewa. Masu dafa babar roƙayya. Basirata ka ƙara ƙara. Masu dafa babar roƙayya. Allah ka sa yaban masoyinka ta yi ba za na daina ba kafi kowa kafi fita mustapha babar rokariya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba talatinka da ƙara ƙara mustapha babar rokariya ga Mustapha sarki na kyawawa Mustapha babar rokayya
halayensa har sahabba
Mustapha babar rokayya
har da aule ya ulla ƙaunarsu ba za na daina ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar rokayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba mashatil mubashshari na dole na gaida ku Mustapha babar rokayya
Abubakar Umar Usman na san ku Mustapha babar rokayya Aliyu Talhatu Zubairu kun cika burin ku Mustapha babar rokayya
Abu Ubai da Sa'ad Sa'idu Abdurrahman ba za na kyale ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar rokayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba karamin nasi nake tagewa Mustapha babar rokayya
ɗan asali sarki na kyawawa Mustapha babar rokayya
Nurin da huda jinin kurisha
Mustapha babar rokayya
Abu shi gani yake da baya kamar gabansa fasa ya wai gaba kafi kowa kafi fita Mustapha babar rokayya samun kamar ka cikin halittar farko da shi ba za a samu ba isa da girmanka ba za a gane ba su dafa babar roƙayya
san hakikarka ba dai halitta ba su dafa babar roƙayya
salati ba za mu daina ba su dafa babar roƙayya namu na yi tawassali da Hassan da Husaini da Fatima babba kafi kowa kafi fita mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba annabawa sun yi bayaninka mustapha babar roƙayya
hakimai ne su duk a fadarka mustapha babar roƙayya
dan kiyama sai an fara tashinka mustapha babar roƙayya kuma yawan mabiya kamar ina annabi na san ba za a samu ba kafi kowa kafi fita mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba zalimi kamar sa ba za a samu ba mustapha babar roƙayya ba shi da tsoro bai kama da raini ba mustapha babar roƙayya ga ladabi kamar ba maraya ba mustapha babar roƙayya
babu shi Allahu ne ya yi tarbiyarsa ba wai makhaluki ba kafi kowa kafi fita mustapha babar karya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba ba bishiyoyi ke ta gaishe mustapha babar karya
wato wasu ke ta gaishe mustapha babar karya
in yana tafiya ba wai gawa mustapha babar karya wata ran an yi sau za a yi sallah a ce a gyara kuma bai wai gaba kafi kowa kafi fita mustapha babar roƙarya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba Ni ya yarda Allahu ya yarda mustapha babar roƙarya
duk makamanka na mun shaida mustapha babar roƙarya
duk abin da ka ce na mun yarda Mustapha babar roƙayya
Babu shi fadarsa ba san rai kogon Allah ba za ta canja ba.
kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba Baya riko halinsa ya fiwa Mustapha babar roƙayya
an masa laifi baya nuna
Mustapha babar roƙayya baya fushi baya kosa Mustapha babar roƙayya
annabi shi idan ka yi masa laifi sam ba za ya nuna ba kafi kowa kafi fita mustapha babar rokayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu Nabi ba mutane suna biyayyar sa mustapha babar rokayya har dabbobi suna biyayyar sa mustapha babar rokayya
rakumi ya yi biyayyar sa mustapha babar rokayya
da shi ya gudu ya bar mutanensa annabi ya ce ba haka za a yi ba kafi kowa kafi fita mustapha baban rokayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu duka ba mai yunwa in ya ganka ya ƙoshi mustapha baban rokayya na mai cuta magani gashi mustapha baban rokayya
wani bibi sun zo da babar shi Mustapha babar roƙayya annabatin da ya kurkure bakin da ruwa ya bashi ya zamba bibi ne ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba ta da tama an soki idan shi Mustapha babar roƙayya
idan ya fado sai ya dafi shi Mustapha babar roƙayya
ya zo wa annabi kuma ya nuna shi Mustapha babar roƙayya nabatin da ya ɗau idan ya mayar masa ganinsa ya ƙaru ba kamar da ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu wani ba sahabi an yanke hannun shi Mustapha babar roƙayya
abun yaƙi ne wani ya sare shi Mustapha babar roƙayya ya zo ya cewa mustapha gashi Mustapha babar roƙayya annabi ya yi tofi akan hannun hannun ya dawo kamar ba shi ne ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu mai ba hakuri kamar sa ba za a samu ba Mustapha babar roƙayya dan yayi ala'ifa ba za na koye ba Mustapha babar roƙayya sun jefe shi ba za mu yafe ba Mustapha babar roƙayya kan hakorinsa shi addu'ar kirki ya yi musu bai musu addu'ar azaba ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba yabo da begi ba za mu daina ba Mustapha babar roƙayya
yawan tunaninka ba za mu daina ba Mustapha babar roƙayya
roƙon maganka ba ba za mu daina ba Su dafa babar roƙayya annabi dan isar kabun Allah kasa ba za a yi mana azaba ba Kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya Samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe Ba za a samu ba dukkan hijabai sai da kake taso Su dafa babar roƙayya sha makai makarai duk ka zarta su Mustapha babar roƙayya shimfiɗu masu girma duk kai ka taka su Mustapha babar roƙayya
kai aka ba wa sallah biyar amma alada ba na biyar ne ba Kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya Samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba da hamsin ne Allah ya zauge su Mustapha babar roƙayya azogon annabi Musa sai ya duba su Mustapha babar roƙayya ya ce al'umarka na san halin su Mustapha babar roƙayya
shekarun su yan kaɗan ne gashi kuma su ba masu juriya ne ba Kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya Samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba.
shi dabara ce yake nuna
Mustapha babar roƙayya hasken Allah da annabi yake samuwa Mustapha babar roƙayya shi annabi Musa yake ta tsotsawa Mustapha babar roƙayya
ba dan annabi zai dawo mana bada ba zai bar shi ya motsa ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu wa ba.
Allah ya ara wa sunaye Mustapha babar roƙayya
wa ya fi kowa girman mataye Mustapha babar roƙayya wa sunansa ya fara da mun jaye Mustapha babar roƙayya annabi sam a san mutum wai da zai ya kai ka ba za a samu ba Kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba.
in ya ga dama sai ya hau jaki Mustapha babar roƙayya ya yi nishadi sai ya yi tattaki Mustapha babar roƙayya annabi an ce yana son asuwaki Mustapha babar roƙayya annabi in ka gan kan doki yaƙi zashi ba wai ta gama ne ba Kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu a so ba.
ka abi ka wannan ibada ne Mustapha babar roƙayya
salatinka wannan farilla ne Mustapha babar roƙayya
kwaikwayenka wannan wali ne Mustapha babar roƙayya
wane mutum ya san ka ya gane ka samsam ba za a gane ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu in ba ka taba annabi Allah ya rama mar Mustapha babar roƙayya sharrin mutane shi an kare mar Mustapha babar roƙayya laifi ba aka ce an yafe mar Mustapha babar roƙayya na bodo da ne mu so shi mu bi shi begen ba za mu da
kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba Kalinku ne ya sake dawowa Mustapha babar roƙayya hannaye na na sake miƙowa Mustapha babar roƙayya ƙaunar annabi nake ta roƙa Mustapha babar roƙayya dai na samu ƙaunar sallahi na dace ba zan koka ba kafi kowa kafi fita mustapha babar rukayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba Kalinku ne ko ba ku gane ba mustapha babar rukayya Harura din nan ko ba shi ne ba mustapha babar rukayya Baban Fadima idan ba ku gane ba Mustapha babar roƙayya Dan haka duk mai son ma'aiki da Fadima ba zai tafi ba kafi kowa kafi fita Mustapha babar roƙayya samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba.
Rigensa yana da daɗi Manzon Allah, ambatansa daɗi manzon Allah, In dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba sunanka ya ilahi ake fara madahi manzon Allah, kona ya ilahi manzon Allah.
kalafan ba zan iya ba rigensa na da daɗi Manzon Allah, ambatansa daɗi manzon Allah, In dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba. Salatin ka ya ilahi manzon Allah, ka gurin samahi manzon Allah, zan Allah sahihi ba kamar mu yan adam ba. Rigensa na da daɗi manzon Allah, ambatansa daɗi manzon Allah, in dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba yaban na da daɗi manzon Allah, batan sama da daɗi manzon domin Allah, yana sa nishaɗi mai ba za zai sha wuya ba rigansa na da daɗi manzon Allah ambatansa daɗi manzon Allah in dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba kai salati ka samu lada zan ka yawaita ka sami yarda ba kamar sa cikin ibada Allah yana yi ba mu kaɗai ba rigansa na da daɗi manzon Allah ambatansa daɗi manzon Allah in dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba shi ne maganin talauci kuma shi yana ya kunci yana sa a san kusanci kusanci ba ɗan kaɗan ba rigansa na da daɗi manzon Allah ambatansa daɗi manzon Allah in dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba salati na ƙara tsarki manzon Allah ka zarce sarki Allah shi ne babban tafarki da ba za ya karkace ba rigansa na da daɗi manzon Allah ambatansa daɗi manzon Allah in dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba kai ɗaya ai maka goma alaka darajar ka goma a shafin sai ya arka goma kuma kai baka sha wuya ba rigansa na da daɗi manzon Allah ambatansa daɗi manzon Allah in dai kana salatin annabu ba za ka sha wuya ba. Kafi kowa, kafi fita, Mustapha babar rokariya, samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba. Kafi kowa, kafi fita, Mustapha babar rokariya, samun kamar ka cikin halittar farko da ƙarshe ba za a samu ba